وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan masallaci na Imam Malik a cikin wannan anguwa dake cikin wannan gari mai albarka na Gumel don ci gaba da karatun littafin mu'al-istiqama na shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahimahullah a wannan shi ne darasinmu na goma sha a darasin da ya gabata mun fara karatu cikin fasalin kana iya cewa fasalin farko ma fasalin da malin ya ke kokarin nuna mana cewa jayayya da musu cikin addini wani abu ne wanda Allah ta'ala baya so jayayya da musu a cikin addini yana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala baya kauna baya so addinin musulunci ba a son jayayya da musu a cikin addini ba tare da ilimi ba idan da ilimi ne babu matsala amma haka kawai mutum ya kama jayayya babu ilimi to malam yana so ya nuna mana cewa wannan shine asalin dukkanin sauran bidiyoyi haka kawai mutum ya kirkiro wani abu babu shi a zamanin maki alaihi salatu wassalam babu shi a zamanin sahabbai da tabi'ai kuma ya ce dole sai ya mayar da wannan abin ya zama addini to sai ka ga an zo an kama rikici da shi kuma ya ta ƙoƙarin ɗauko ayoyi na alƙur'anin nan don ya kare san zuciyarsa da kuma abin da yake kira a gare shi to kamar yadda muka sani a mun tattauna kuma darasin da ya gabata shekul islam ko da yaushe na in zai yi magana yana maganganun shekul islam zushi juru in ya fara magana zai iya barin maganar nan ya koma wani ya fahimtar da kai wani abu sannan ya dawo kuma ya ci gaba da abin da yake magana asalin ayar da yake so ya gina magana sa kai ayoyin da suke cikin suratu al-ghafir suratu suratu ghafir fadan Allah ta'ala الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار amma sai ce a koma tun daga baya a ɗauko wajen aya hudu a taho da su don ka gane da abin da Allah Ubangiji yake magana to wannan din muka yi darasin da ya gabata da mun tsaitsaya akan wasu gurare ya kara mana bayani har lafazin al-maktu ya mana bayani a kai sannan muka shigo a maganar da ɗaya daga cikin dalilan da suke sawa a samu jayayya ɗin addini shine san ɗaukaka wanda wannan san ɗaukaka mun ji a darasin da ya gabata da wuya mutum ya zama yana son ɗaukaka ba tare da ya yi ɓarna ba don ya kai ga ɗaukakar tasa mun ji ayoyi da yawa وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن ألوا كبيرا لتفسدن في الأرض شين فساد يا بين كتا كما ولتعلن ألوا كبيرا شين سندوكا كذا لسن سي أما مي كوئنا سي أم فقرفن كوا هكذا إن فرعون علا في الأرض هذا علا في الأرض العلو لو كذا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يزبه أبناءهم ويستحيي نساءهم innahu kana min al-mufsidin innahu kana min al-mufsidin ala fil ard innahu kana min al-mufsidin kaga tunda yaso daukaka dole sai ya daukaka to ba zai yi ba dole sai yayi barna to sai kuma Allah ubangiji watan ayat da muka karanta yanzu tana cikin suratul qasas to sai Allah ubangiji ya cike suratul qasas da fadin sa تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين nan ne kuma inda za mu tashi yau na ga wata 30 daidai da daya to 31 ga watan goma ko milajiya 2023 da uku wanda daidai da 16 ko 17 shashi daga watan rabi'in al'akhir hijira 1445 na faɗa wannan shi ne darasin mana sha hudu ko? da shekul islam ya ce katama sura wa katama sura ta bi kaunihi Allah sai ya cike suratul ƙasa da faɗinsa tilka darul akhira wancan shi ne gidan lahira tilka wancan don ya yi mana magana akan aljanna ya ce waccan ita ce gidan lahira na ju'aluha lillazi na layuri duna uluwan fil'ar mun sanya ta ta zama ga waɗanda ba sa nufin uluwan fil'ar ba sa nufin ɗaukaka a bayan ƙasa wala fasada kuma ba sa nufin fasadi a bayan ƙasa wal'akai batulil muttaki lalle kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah ta'ala kun ga wannan ma a nan wannan ayar ma Allah ta'ala ya ambaci al'ulu ya kuma ambaci alfasad tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ard wannan aljannar Allah ta'ala ya ce mun sanya ta ta zama ga waɗanda ba sa nufin san daukaka wanda abin da ke gaban sa ba wai san daukaka ba sannan wala fasadan kuma ba ba burinsa ba ne ya yi barna a bayan ƙasa a kan wannan ayar malamai suna raba mutane gida uku akwai waɗannan da Allah ta'ala ya faɗa waɗanda la yuri nuna uluwan fil arzi wala fasada wannan shine aji na farko masu wannan sifar su ne masu tsoron Allah dan ya ce wal aqibatu lil muttaqin mai tsoron Allah shi mai tsoron Allah babu ruwansa da ɗaukaka ballantana ya barna ita kuma ɗaukaka wani abu ne daga wajen Allah ta'ala sai Allah ya ɗaukaka kama ba tare da ka nemi ya ɗaukaka ka ba mun gane sai ka zama famous ka zama celebrity din da ake bukata ba tare ba ma da kai ka shirya ma ka zama haka ba a kawai in Allah ya gada ma kawai sai ɗaukaka haka kawai yanzu ba kwa ganin wannan bawan Allah da yake sallah cikin azumi tanwa ta zo ta hau kansa ko yana sallah yana karatu ya shi shafa ta gama abinda take ta sauka mutum nawa ne suka shiga musulunci saboda wannan kuma ina ne a duniya ba a san shi ba ko ina ta wannan kawai abu daga ba shi ya tsara ba ba shi ya ce ki zo ina karatu ki hau kaina ba ko haka Allah ta'ala ya tsara so da in Allah ya zaka daukaka wannan ganin damar Allah ne shi ya san yadda zai baka daukaka mun gane amma ka sa a ranka cewa kai so kake sai ka dauka kadan to anan ne inda matsalar take to su masu tsoron Allah ta'ala babu ruwansu da maganar daukaka babu ruwansu da maganar sai an san su ko sai an ji su ko sai an yaba musu ko sun sai sun zama abin da ake kira da role models ko sun zama duk irin waɗannan sunaye ba wannan bane a gaban su sannan kuma ba za ka gansu suna yin barna ba babu wanda ke da wannan sifar sai mai tsoron Allah mai tsoron Allah shine yake da wannan sifar zai yi abin da Allah ta'ala yake so ya bar abin da Allah ta'ala baya so zai bi maki alayhi salatu wassalamu daidai gurgurdan yanda zai iya kawai shi ke saura kuma ya bar wa Allah wani to ko kowa bai san shi ba a duniyar nan Allah ta'ala yake gidan lahira gidan aljanna na sani kaga ka zo duniyar nan ma ba wanda ya san ka amma ka mutu ka shiga aljanna ai yafi a ce kowa a duniya ya san ka kuma dan wuta ne mun gani to ne shine da farko to tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuriduna uluwan wala fasada akwai wanda shi baya son daukakar kwata-kwata shine aji na biyu baya so kowa ya san shi amma kuma barnarsa Allah ne kada ya san barnarsa za ka samu wani a cikin unguwa ba wanda ma ya san shi amma kuma fitinanne ne duk barnar da ake a cikin unguwa shi yake mun gani shi ba ruwansa ba ya san ya zama mai unguwa ko ya zama kansila ko ya zama wata tsaya shi ba abin da ya dame shi kawai zai ta yawo ne ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya taɗe sa abin da yake gabansa kawai barnar ce kawai a gabansa fasadin ne kawai a gabansa ya tabar wannan shi kawai shi ne shi ne babban aikin kaga shi ba burinsa bane ya gama ya gama makaranta ko ya samu wani certificate ko ake labarinsa ko wane ne duk wannan bai dame shi da yawa daga cikin waɗanda suke aiki na barna a cikin anguwanni za ka samu su burinsu ba wai a san su bane ba ba wani abu suke so su zama ba mun fahimta mutumin da zai je kashe mutum ya dauke masa mashin ya kai a bashi dubu hamsin wanda mai yake so ya zama ba ya son ya zama kome ba ka kashe mutum ka dauke mashin din mashin din da dubu ɗaruruwa ne kuma ka kai a baka dubu hamsin kuma ka dawo gida kaga wannan barnar ce kawai a gabansa ba buƙatar wai ya zama wata tsiya bane ba shi kawai barnar kawai yake so to akwai waɗanda kawai haka su kuma suke su dai kawai barnar kawai suke su ba sa san komai in banda barnar akwai cikin mata akwai cikin maza wannan shi ne aji na biyu aji na uku su ne waɗanda layure duna oluwan mun gane? kaɗai wato suna son ɗaukaka afuwan suna son ɗaukakar kaɗai amma in suka samu ɗaukakar ba za su yi fasadi ba mun gane su kawai ɗaukaka suke so amma aka suka samu ɗaukakar ma ba ɓarna za su yi ba tana iya yiwa ma gyara za su suka ce waɗannan malamai su ne suke da wannan matsala kowa so yake a ji shi kowa a ce shi ne dai mai ba da fatawa shi ne ya san kaza shi ne ya san kaza a ce kowa ya san shi to amma in kowa ya san shi ɗin kuma ba ba ɓarna zai ba a zai dai ta yin fatawar ne ya fi kowa ilimi yana ta cewa ya kawai shi kenan shi abin da yake so kenan mun gane to sai kuma wanda yuridu uluwan fil ard wa fasadan su ne sauran nau'ikan masu neman shugabanci da yawa ba ce maka duka ba da yawa duk wanda kaga yazo yana ta san shugabanci to so yake ya barna kuma ba sai samu barna a ce masa shine wani dan ya samu dama ya yi fata-fata da abin da yake so amma ba ce baka duka ba in gani akwai wadanda za su nemi ɗaukaka ko su nemi shugabanci ko su nemi kaza kuma ba za su yi ɓarnar ba za su yi ƙoƙarin gyara abubuwa na babban misali ga annabi yusuf nan alaihi salatu wasalam da kansa yake a ba shugabanci inni hafizun amin kuma da aka bashi shugabancin kaga ya gyara kuma amma da yawa ga mutum ya dage sai ya zama mai unguwa ko sai ya zama kansila ko sai ya zama dan majalisa ko sai ya zama dan waye in ka bi sai ka ga barnoni ne kuma yake so ba wai so yake kawo gyara ko ya zo yayi abin da ya dace a ko su shigantakunsa da yake so dole sai da wannan zai in bai samu wannan dama ba to ba zai samu wannan dama da zai farna su mun gane a tayar wannan certificate din ya ce ya gama secondary mun gane akwai wanda so yake ya gama sakandire ya barna sa kawai saboda ya gama sakandire kuna ganin su za su zo su tattaki malaman su su ci mutuncin su su shaye-shaye a makarantar wato kenan da bai samu wannan certificate din ba ba zai yi ba mun gane burin su kawai ranar kandi ta zo yayi wannan yayi wannan fitinar kawai ya faffasa kayan makaranta ci mutuncin wanda yake so Allah ubangiji ya kiyashe mu to malamai dai suna suna suna ta bayanai sosai akan wannan ayar dangane da waɗannan nau'ukan da na gaya mana in kun je kun bi a hankali kuka ta kuka yi tunani za ku shigo da abubuwa da yawa a ciki amma dai Allah ta'ala ya ce duk tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ard wala fasadan su ba ruwan su da neman daukaka sannan babu ruwan su da fasadi ba ruwan su da barna kawai abin da suke yi kawai bin Allah ta'ala duk dalilin kawo waɗannan shine dan ka sani da yawa in ka ce son ɗaukaka kake yi to sai ka yi ɓarna kafin ka kai inda za ka da yawa da yawa sai dai Allah ta'ala yana iya ɗaukaka ka ba tare da ka nema ba ma sai Allah ubangiji ya ɗaukaka ka danganin damarsa sai ya baka buwaye ya baka izza a yaftabuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an mun gane a wurin wa zaka je ka nemi buwaye da ɗaukaka ai da buwaye da ɗaukaka duka suna gurin Allah ta'ala haka munafikai suka ce idan muka koma madina da yukhrijanna al'azzu minha al'azab qul inna al'izzata lillahi wa li rasulihi wa lillahi wa lil mu'minin izza ta Allah ce da manzansa da kuma mu'mini in ka bi Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya saka ka zama mai buwaye sai ka zama mai kurjini sai Allah ta'ala ya dauka ka to hada mimma yubayyin anna qawluhu wannan duk bayanan da aka yi da waɗannan ayoyin da aka ja su ne za su bayyana maka cewa faɗin Allah ta'ala allazina yujadiluna fi ayatillah waɗanda suke jayayya cikin ayoyin Allah ta'ala muftada'an laysa badlan min qawlihi man huwa musrifun kaza murtab wato zaka fahimci cewa muftada ne ba wai badali bane wannan larabci ne idan aka ce muftada shine sabuwar maganar da aka faro sabuwar magana kun gane a ce Allah ta'ala ya fara sabuwar magana to ba wai a jona ta a jikin wata magana bace ba kun fahimci abin da nake nufi wato kana cikin magana sai ka datse ta a wani guri ka ƙara wani bayani sai kuma ka dawo ka ci gaba daga inda ka dora mun gane to wanda shi ake kira da badal mun fahimta yawa to shi kuma murtada bayanin zaka gama tsaf sai kuma ka dauko sabuwar magana halila ta iyu ta zama tana da kamanteteniya da wadda ka gama amma dai ita wannan din da ka fara yanzu ita ma sabuwa ce ba ta da alaka da wadda ta wuce a cikin malaman tafsiri a aya ta 34 wadda ga ta nan faɗin Allah walakar ja'akun Musa a walakar ja'akun Yusufu min qabl ko bil bayyinati fama zittum fi shakkin mimma ja'akun bi hatta idza halaka qultum layyab asallahu min ba'dihi rasula sai ce kazalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar haka Allah ta'ala yake batar da duk wanda ya zama musrif mai barna murtab kuma wanda yake da shakka mai shakka din na mana bayani akan magana shakka haka ne ko sai kuma yace allazina yujadiluna fi ayatillah to wani yana iya daukan cewa musrifun murtab shine allazina yujadiluna fi ayatillah ko gane bane kun fahimci wannan da kyau wani abin da zai dauka shine kamar da yake cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun kaga wannan karshen waccan ayar da alaka da farkon wannan ayar allazina amanu wa kanu yattaqun karin bayani ne akan auliya Allah allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun mun gane to amma anan da yace wa kazalika kazalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab sai ce allazina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahu to wani zai yi tsammanin cewa a hada suke mun fahimta to inda a haɗe suke shine badal amma in aka ce da kai muftada ne to wannan sabuwar magana ce ya gama waccan magana kazalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab sai ce allazina yanzu sabuwar magana yake maka allazina yujadiluna fi ayati Allah ko lalle waɗanda suke jayayya cikin ayoyin Allah ta'ala to muftada ne laysa badalan yanzu kun fahimci abin da ke ne yawa min qawlihi man huwa musrifun murta fa innahu subhanahu saboda Allah subhanahu wataala wasafa haula bi gauri ma wasafa haula don idan ka dauka zaka ga Allah ta'ala kowanne ya sifata shi da abin da bai siffata dan uwansa ba wa yu'ayyidu hadha bi annahum muftada wa qad qala fil akhirah alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum abin da zai tabbatar maka da cewa wai muftada ne inji malam domin ya faɗi wasu abubuwa waɗanda suka shafi wanda yake magana a kansu a cikin ayar da ake magana wanda babu su a baya idan mun ɗauki wannan wala kadija akum yusufu min qablu wannan maganar mu'minu al-fir'aun ce ko lalle hakika yusuf ya zo muku min qabl kafin zuwan annabi Musa alayhi salatu wassalam bil bayyinat da ayoyi bayyanannu fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi ba ku gushe ba kuna cikin shakka daga abin da ya zo muku da shi shi annabi yusuf hatta idan halaka zuwa lokacin da annabi yusuf ya halaka wannan ayatul cikin suratu gafir qultum sai kuka rika cewa layya ba asallahu min ba'dihi rasula kuka ce ai bayan shi Allah ba zai karata da wani manzo ba to sai Allah ya ce kazalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab kaga waɗanda suke ganin annabi yusuf ya tafi kuma Allah ba zai sake dawo da wani manzo ba sifarsu da Allah ya ba su shine musrif murtab ko sai kuma ya fara sabuwar magana allazina yujadiluna fi ayatin la lalle wadanda suke jayayya cikin ayoyin Allah ta'ala bi ghairi sultanin atahu ba tare da wani dalili da aka ba su ba kabura makatan indallah wannan abin da suke munin su girman munin sa ya kai matuka a gurin Allah wa indal ladina amanu kuma ya kai girmansa ya kai matuka a gurin waɗanda suke da imani kazalika ya tuba Allahu ala qalb ala kulli qalbi mutakabbirin jabba kaga magana ce ba guda biyu da kaji ka kamar haka Allah ta'ala yake rufe dukkanin zuciyar mai girman kai kuma jabbere ka kai ma da kanka zaka san cewa waɗannan maganganun da biyu guda biyu daban-daban ne ɗaya ba a jikin ɗaya take ba mun gane yawwa to sai ke to alladhina yujadilu fi ayati Allah karshen ta shine makaranta yanzu wa qala qabla hadhihi al-aya dama kafin wannan ayar can a cikin ayoyin farko na suratu ghafir ya ce ma yujadilu fi ayati Allah illa allazina kafaru ba wanda yake jayayya cikin ayoyin Allah ta'ala sai kafirai wa qad yuqal wani yana iya cewa yumkin ijtima'ul wasfaini zai iyo aidi a hada sifofin guda biyu duka hada su a guda biyu arrai wal jadal da gairi ilmi arrai shine shakka ko da kuma jayayya cikin ayon Allah ta'ala ba tare da ilimi ba kama huwa alwaqi fi ta'ifatin kaseera kamar yadda zaka samu a gurin wasu kungiyoyi da yawa ya kama jayayya akan abu ba tare da ilimi ba kuma shi kansa abin da yake faɗa shi din bai da tabbata kansa shi ma kansa a cikin kokonto yake mun gane yanzu mutumin da zai zo ya ce da kai salatul fati ya fi salatul ibrahimiyya shi ma a zuciyarsa bai yadda ba shi ma a cikin rai ba yake sannan kuma fadar da ya kanta za ta nuna maka cewa shi ma kansa kawai jayayya kawai yake so jayayya kawai yake so shi fa gabaki ɗaya ma in ya su gaba ɗayansa ba gaba ɗayansa ba bai fi shekara 200 da barin duniya ba dukka ma gaba ɗayansa ma in yasa bai wuce shekara 200 da rasuwa ba ya na to ga za ka haɗa shi da wanda ya ka haɗa shi da annabta lalai su daidai ne faka ce za ka haɗa in yasa da annabta salama tun da maganganun su ne waɗannan mun gane ita wannan ba ma kai tsaye ta in yasin bace ta hasanin ta wani albakari ce bakari muhammadu bakari wanda shi ɗalibi ne ma ko muridi ne ma na watakila inyasin ko na makamacin na tijjani a inyasin nake tijjani nake magana shi tijjanin asali ma mai ɗarika tijjani shi ne ake magana ɗari biyu shi kan inyasa ya wannan mutumin ne nan kusa da kusa ne ƙwarai da gaske don zamanin sardauna ma yana nan aha sardauna ne ma ya hana shi zuwa najeriya ai sai bayan da sardauna ya tafi sannan ya shamu ya shigo najeriya da ya yi abin da ya ga dama a nan kaga shi ne nan kwana-kwana ne da za kuma lafayar tijjanin nake magana tijjanin shi ne ba za ka shekara 200 ake magana mun fahimta ya za ka ɗauki maganar wanda ya zo ya rayu shekara 200 da suka wuce ka haɗa ta da ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka ga wannan jahilci sannan kuma san kawai musu ne a yi ta musu a yi ta jayayya a kan abu to za ka samu da yawa daga cikin tsawa'if sukan zo da irin waɗannan abubuwan wanda babu ilimi a cikin ba don komai ba saboda kawai a zo a yi ta jayayya kawai yanzu zai zaki caye duk wanda ya ce amin a cikin sallarsa sallarsa ta baci ya ce amin sunan gunki haka zai zaki ya ce ba ah to annabi kuma ya ce mu ce amin har ya ce mana ma akwai ‘yan amin ma a cikin mala'iku ita duk wanda amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku Allah zai gafarta masu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ka ji zakara ya yi cara to ka yi maza ka yi addu'a saboda zakara baya cara sai ya ga mala'ika to in ka yi sa'a ka yi addu'a kuma mala'ika ya ce amin shi kenan ta karfa a mata yi sunan gunki ne wallahi haka yake yace in ka ce amin a sallah ma bata yi ba ma wata kafa sallah kaga da sallolin mu da muke yi duka ma bata yi ba a gurin sa to kaga wannan ai kaga shi kansa a cikin raiba yake a cikin shakka yake da yake wannan magana sannan kuma ba komai bane sa shaka illa san ayi jayayya da gairi ilmi kawai ayi jayayya kawai ta jayayya ba tare da ilimi kama huwa alwaqi fi tawafi kasira kama yatima al-ghadab wa ad-dalal kamar yadda za ka duk lokacin da aka ana hada algazab wadala da an yi maganar fishi to sai a yi maganar fata za a iya hada sa guri daya ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub algazab alaihim wala dallin kaga sun hada guri ha wannan sifofin guda biyu zaka iya hada su gaba da guri daya to haka nan zaka iya hada ar-rayb wal jadal bi ghairi ilm a guri daya za su iya haduwa guri daya wa kad yuqalu kuma suna cewa al-aya tahtamilu al-waqt wa tahtamilu al-ibtida wa kad yakunu hadha qira'atayn wa tasawwaga kama kullum minhuma to suka ce za iya za iya ayi ayi waqafi a iya kuma yin ibtida'i za ka iya cewa kazalika ya tsuba'u Allah ala kulli kazalika ya tsuba'u Allah a yudhillu Allah man huwa musrifun murtabun ladhina yujadiluna fi ayati Allah bighairi sultanin atawa sai ka bayyana za ka iya kaga idan ka haka ka dora ka magana ga baki ɗaya da yake za kuma ka iya yin ibtida'i ka kare waccan ayar sannan ka ɗauko wannan kuma ka tambaye mun gane ko sai alkurani ba ko ina bane ake yin wannan ko akwai inda ba a yin wasalin wannan dole in ka zo ka tsaya don kar ka haɗe da wani abu ka je ka janyo wani abu to yace wasu cikin malamai suna ganin za a yin wannan wa yakunu lahu wasfun sahih kama fi nazairi wa fil hadith alladhi rawahu at-tirmidhi ya zo cikin hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito daga al-haris an aliyin an annabi sallallahu alaihi wasallam ورواه أبو نعيم الأصفهاني وغيره من طرق عديدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن إمام الترمذي يرويته دقى الحارس دقى علي دقى أبي طالب دقى منزل الله صلى الله عليه وسلم هكذا أبو نعيم الأصفهاني wanda yake da hilyatul auliya wani littafi mai daɗin karatu da ilimi da yawa a cikinsa wa gairuhu da wasu ma suka rawaito min turkin adida ta hanyoyi daban-daban dukansu daga aliyu dan abi talib daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana magana akan alqur'ani alhadith almaruf wato sanannen hadisin nan shi a ana ta tantama cewa hadisin nan da zamu karanta shin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗe shi kai tsaye saboda haka hadisi ne marfu'i ko kuma hadisi ne mawqufan ala ali ibn abi talib duk dalibin ilimi ya kamata duk ya san irin wannan abu ka sani idan malaman hadisi suka ce mawquf ko da kai duk kuna zuwa karatun muwadda haka ce mawqufi magana ta tsaya akan sahabi kawai sai a ce ma wannan mawqufiya ce mun gane suna na akwai hadisai mawkufa da yawa wadda da kajita a a asalin magana ba ma'aiki alaihi salatu wasalam bane ya faɗe ta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ya faɗa to amma a cikin waɗanda za su rawaito ta sai a samu wani yayi tsammanin annabi ne ya faɗa sai kawai ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai magana ta karasa kan ma'aiki alaihi salatu wasalam amma waɗanda suke aikin su ne kuma sana'ar su ce dare da rana da sun zo za su iya wawware maka wannan na annabi ne wannan ba na annabi ne mun gane in aka ce marfu to ana nufin magana da ta kai ga ma'aiki alaihi salatu wasalam to duk inda suke kaiwa suna komowa akan wannan hadisin shine da yawan su suna ganin hadisi ne mauqufi wato wannan abin da zamu karanta magana sayyidina ali ce radiyallahu ta'ala anhu bata kai ga ma'aiki alaihi salatu wasalam mun gane wannan fa ba kuma watakila wannan ma zai mana daɗi don kaji an ce duk magana da ta biyo suna cewa duk magana da ta biyo ta wajen sayid na alisa ya ce ba ta da inganci sun sai shiya suna faɗa wannan ko to wannan kuma ga ta mun ce tasance kuma mai magana ce mai kyau kaga shi ƙarya suke mana ke kala sayid na ali ya ce kultu ya rasulallah na ce ya ma'aikin allah satakunu fitanun famal makhraj minha yace za a samu fituntunu za a samu fituntunu to menene mafita dangane da wannan fituntunu me mubarak fori tuhfatul ahwazi sharhi na na tirmidhi yace fituntunun da ake ishara akai ko dai zama da rikicin da zai balle tsakanin sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam ko kuma ya zama rikici na tatar da magul mun gane wasu akwai wasu waɗanda suke asian continent din nan ta kaddara ma mutanen china ne gaskiyar magana yawa mutanen china china ga baki ɗayanta ba china ta yanzu da aka daddatsa ba da kore china da dukansu a haɗa suke yi to da su ne suka gallabi duniya sun gallabi duniya an ce ba a taɓa yin wata empire a duniya wadda ta kai ta magul su ba magul empire ta mongolia ba wanda ya kai su girma a duniya ba su da mutunci kuma ga su da yawan gaske to sun zo sun shigo ba abinda bai soya musulunci ba mali sun yi an yi rikice-rikice da su da yawan gaske daga karshe su suka turwutsa daular musulunci ma da take bagdad wadda ta dalilin haka ne aka zo aka samu ottoman empire kuma mun gane waɗanda suke ta kallon ardaguri ai sun san diwan ardaguri ne ko artagurin yana nan wani daga na a shiga Osman a shiga waye ko to to su waɗannan ana ganin kamar yana ishara ne zuwa ga wani ko kuma yana ishara ne dangane daga fitinar kawarij kawarij kawarij mun dan tattauna a kansu a baya ma to to waɗannan fitintunin yake magana to famal makhraju minha ya za a samu mafita daga wannan kala sai ya ce kitabullah ya ce mafitar shi ne littafin Allah duk waɗannan fitattunin da muka faɗa da wanda ma ban faɗa ba duk fitinar da za ta taso mafita a cikin wannan fitinar shi ne kitabullah shi ne littafin Allah ta'ala wane ne littafin Allah alkur'ani to kamar yana so ya ce ka ce to meye kitabullah ko meye a cikin littafin Allah shi ne ce fihi na ba'u ma ƙablakun shi alkurani a cikinsa akwai labarin waɗanda suka riga ku zuwa labarin waɗanda suka riga ku zuwa duk abin da ya riga mu zuwa Allah ta'ala ya ba mu labari komai duk wani abu da za a zuwa maka magana mai Allah ta'ala ya fara halitta za a ce maka abin da Allah Ubangiji ya fara halitta shine ruwa mun gane ruwa sai mai sai al'arshi sai mai sai alkalami sai mai sai allau to duka magana duk tana cikin alkurani mun gane don ya ce awwal abinda Allah ya fara halitta shine alkalami shine abinda kowa ya sani amma sai ce wa kana arshuhu alal ma kenan kafin ya halitta alkalami arshuhu alal ma ha kaga da ruwa da al'arshinsa suna nan kenan alasa kun gane sannan kuma sai ya halicci alkalami mun gane to sai ce da shi yi rubutu ya ce mai zan rubuta ya ce ka rubuta kaza kaza kaza kaza kaza ko ba a gaya ma ba ai Allah ta'ala ya halicci lahul mahfuz kenan tunda a cikinsa za a yi rubutun kuma mun fahimta to daga wannan ruwan daga nan ne aka yi sama aka yi ƙasa daga wannan ruwan da kake gani don Allah ta'ala ya gaya mana wata sura cewa sama da ƙasa kana tare tukan fafataknahu ko beko wannan evaporation ko menene ake kiransa ai hayaki da yake tashi daga cikin ruwan shine ya tashi Allah ta'ala ya sama da shi a wani guri Allah ta'ala ya faɗi sama wahiyya dukanun haka yace mun fahimta ƙasa kuma wannan kumfar abin nan din shi ruwan da ya ta ce aka samu aka yi ƙasar da muke kai yau da ba za ta tsaya ba aka samu ta duwatsu da aka kekafe ta duk Allah ya faɗa cikin alƙulai ka gani har aka zama magana annabi adam ɗin alaihi salatu wasalam har duk abin da ya faru da shi har sako shi da aka yi duniya har alƙawarin da ya ce duk zan turo wa yin ma ya ce na kun minni hudan wa man tabi a hudaya fala khawfun alaihi wa man tabi a hudaya fala yadhillu wala yashqa duka gaba daya har annabawan duk da suka taho suka taho suka taho har kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana cikin alqur'ani komai yana cikin alqur'ani idan baka sani ba kawai baka sani in ka sani kuma ka sani amma dai komai yana cikin alqur'ani dan haka fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum kuma akwai labarin waɗanda suka za su zo bayan ku yanzu duk abin da ya faru sai ka ga alkurani yana ba mu labari komai da komai in ya in abu ya faru sai ka ce sai a ce ai dama alkurani ma ya ba da labari ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza in suka ce ba san kaza ba ka tambaye su waye kaza kaza duk Allah ta'ala ya ba da labarin duk abin da zai faru nan gaba wa hukumu ma bainakum sannan alkurani kuma hukunci ne na abin da yake faruwa a tsakaninku har Allah ma ta'ala ya ce ya yi rantsuwa cewa ba ka da imani har sai ka sanya Allah da manzansa sun zama su ne masu hukunci a tsakankanin abin da yake faruwa a cikin halawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima duk abin da ya faru a tsakaninmu a cikin alqur'ani akwai hukuncinsa ko me ya faru yanzu duk wannan hayanai da ake da jayayya da ake da shi'a da wane ne da wane ne hukuncin duk yana cikin alkurani duka hukuncin ina ne inda gaskiyar take yana cikin alkurani ina ne inda gaskiyar ba a nan take ba duk alkurani ya yi bayani in inda za a dawo a koma cikin alkurani a bi shi daidai yadda ya kamata da za a gano waye daidai waye ba daidai ba mun gane sannan huwal fasl laysa bil hazl shi alkur'ani fasil ne ai munfasil rababbiyar magana ce fulla fulla fulla fulla haka take a cikin alkur'ani kuma laysa bil hazn alkur'ani ba kakaci bane ba wargi bane ba ba jokes bane a cikin alkur'ani mun gane maganganu ne dunkulallin maganganu masu muhimmanci ba hazn ba hazl bane karshen suratul tariq Allah ta'ala ya ce innahu laqawlu إنه لقرآن منين إنه لقول فصل وما هو بالحظل با الحظل الحظل شيني شيني كاكاتي da wargi wargi da hayaniya mun gane ba ba wannan bane ba shi magana ce wadda take daki daki magana ce wadda take ararrabe magana ce da ba wasa ba alqur'ani babu wasa a cikin sa kwata kwata man tarakahu min jabbarin qasamahullah duk wanda ya bar shi saboda girman kai saboda jiji da kai jabbar saboda jabberanci saboda yana jin ya isa ya take alqur'ani ya ki aiki da shi qasamahullah Allah ta'ala zai karye gadan bayan duk duk wanda yake yawa alqur'ani karan tsaye sai ka samu wata rana Allah ya gama kowai saboda ka in zaka baka bi in ba zaka ba mawa kace zaka tattaki alqur'ani kai abin da kaga dama zaka shigo hannu Allah ta'ala zai gama da kai wa man iftagal huda fi ghayrihi adallahu Allah duk wanda yake son ya shiriya kuma sai ya nemi shiriyar a wani guri ba cikin alkur'ani ba to dole Allah ta'ala zai batar da shi ina ga mun fahimci wannan magana ko in dai so kake ka shiryu to shiriyar tana cikin alkur'ani in ku dama kaga kana neman shiriya amma ka bu wani guri ba alkur'ani ba to ka tabbatar dama ba ta kake shi yasa in menene a ce maka alkur'ani kuma alkur'anin nan ya zama ya dace da yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da sahabbai domin shi alkur'ani zaka iya daukar sa ka biya wata bukatar ka da shi zaka iya daukan ko ayar alkur'ani ka kare wani san zuciyarka da alkur'ani amma a nan gaba zai ga mana cewa baya dacewa da san zuciya kwata kwata in ma ka goyi bayan san zuciyarka da alkur'ani daga karshe dai sai ya nuna maka shi fa baya tare da kai tabbas to duk wanda ya nemi shari'a kaga kenan duk wanda yake son ya shiriyu ya koma alqur'ani ka koma alqur'ani dalla dalla kana bin sa kana karanta shi kana kokarin fahimtar sa kana tafiya a hankali da sauransu zaka fahimci inda aka saka ba shi yasa kuskure ne ba burgewa bace a ce a wata ɗaya a azumi an sauke alkurani gaba ɗaya su tun daga farko har ƙarshe an fassara an yi bayani kuma Allah wannan ba burgiya wace jahilci ne kamar ma ba sa alkurani ba a ce duk wata a wata a ramadan kawai an sauke alkurani gaba ɗaya sa ba duka an sauke ba kuma saukewar ba fa har an yi tafsiri ba an yi bayani an yi misali an yi komai duk an sauke shi gaba ki daya ba abin da za a fahimta wallahi babu wani abin da za fahimta to me laifi in kuka karanta aya goma a cikin azumi ya ishe ku ba me laifin wai sai aka dole sai ka sauke ba wanda sai take ba sai ka sauke ba wani shi so ake ka fahimta ba saukewar bace matsala ba saukewar bace matsala fahimta ake so saboda manual ɗinka ne shi alkurani shine manual ɗinka yanzu in ka je ka kasuyo wani wani wani wani wani wani abu na na, na kayan wutan nan sai ka tsaya ka bu wannan leaflet din a hankali saboda karka je ka burma mata wuta ta kone kuma kudin ka ne kaga nan ba za ka yi ganganci ba amma alkurani kuma ka zo kai ta karanta shi da kaga nama ka sauke a wata daya ko kai kana jin kai malami ne ka sauke alkurani a wata daya wannan ba malanta bace kwata kwata ba za ma ka fahimci me yake cikin alkur'anin ba ba za ka gano ma menene shiriyar ba balantana ka bi in ka ba a hankali shi kenan malamai suka ce waɗannan manya-manyan malamai suna da ajiza kala-kala yana da za ka samu wani yana da hispi da yake yi kullum ce kullum zai yi izu biyu misali zai ko da rana ko da yamma ko zai da daddare yana da da shi sannan yana da wani hisfi kuma da yake yi na tadabburi tadabburi shine wanda za ku ji ana gaya mana imamu a umar ɗan katsaf har ya yi walima ya soke raƙumi saboda ya soke bakara ba wai hadda ba ce ba mun gane tadabburi ne ka ɗauki aya ɗaya ka yi kwana biyu kwana biyar kana ta tunani a kanta shi ne gobe kuma ko lokacin da ka kammala ka sake ɗaukan ta gaban da ita ba ka samu lokaci ka zauna ka yi tunani a kanta ka alakanta ta da kanka da rayuwarka da rayuwar mutane da waɗanda suke kusa da kai ka kalli girman Allah ta'ala ka kalli abubuwan da Allah Ubangiji ya faɗa a cikin wannan kalmar a cikin wannan aya wannan shi ne yake sa mutum ya fahimci alƙur'anin shi yake sa shi ya gane alƙur'ani shi yake sa mutum ya sami ilimi ba ba wai haddacewar bace matsala ko baka haddace alkurani ba inda zaka iya tadabburi to sai ka zo ka fu wanda ya haddace din fahimtar alkurani to kuma shine abin da ba iya ba yanzu kuma ba a son ai shi kuma tadabburi ba zai yi ba sai ka san ma'anar aya ka san kalmomin duk ka san su kuma ka san hadisan da suke da alaka da wannan sannan sai ka zauna kai tunanin kuma ba yau zaka fara ba yau zaka iya a'a sai ka sai zuciyarka ka tirsasa ta ta iya ta yadda ka samu lokacin da za ka yi tadabburinka kana zuwa kawai za ka ji ka fara abinka hankalinka a kwanci ba za ka sha wahala kamar yadda kowa in yana zaune shi kadai akwai irin tunanin da yake ka saba da wannan tunanin jin kana jin daɗinsa kuma wannan tunanin to kafin ka tsinci lokacin da kafin ka samu wannan tunanin da kake yi wanda kake jin daɗi da in ka zauna kana samun flows na idea suna ta shigowa kanka za ka zaɓi ɗaya shi ne za ka yi developing ɗinsa ka rika tunani a kansa to har abin ya zama jikinka yanzu da ka samu yan dama ko kana tafiya kai kaɗai ko kana zaune kai kaɗai ko kana wani abu kai kaɗai kana da wani tunanin ka dama ka san inda ka ajiye shi ka san kuma inda aka tashi ka ci gaba da yi wani ma ya zo bacci yana yake tunaninsa wani ya shiga ban daki yana yake tunaninsa kowa yana da wani tunani to irin wannan ake so ka tilasta kanka ya zama da kana yi wa ayoyin alkur'anin nan a hankali a hankali a kullum ka samu wata aya ka rike a ce yau akan ta kai tadabburi da kai shiru zaka iya tuno a barka to kaga haka ake so dama kuma na haka aka saukar da shi to ya zaka zo ka sauke shi a wata daya ka ce an samu damar da za a fahimci wani abu ba zai yi ba huwa hablullahi almati shi alqur'ani igiyar Allah ce tufkarkiya igiyar Allah ubangiji ce wa huwa dhikrul hakim kuma an bato ne mai hikima akwai hikimomi a cikin alqur'ani ba su da iyaka wa huwa siratul mustaqim kuma tafarki ne mai kakke tafarki ne mai kakke kowa zai iya zuwa a fahimci alkurani da shi kuma a aikata tare da shi kowa ba wani wanda ba za a ce ai alkurani yanzu masu karanta shi da fahimta su da aikata shi sun yawa ba a kowa zai iya zuwa ya fahimci abin da yake so ya fahimta kuma ya aikata kowa saboda tafarki ne mai kakke babu kwana-kwana a cikinsa babu galan-galan babu gargada babu komai a mai sun bi hanya ta inda dukkan mu ba za mu ba alkurani to ba za mu taɓa samun rabuwar kai ba in dai shi din zamu yi amma daga zaran an fara barin alkurani yana dan kama wani wali haka da wani dan shehi ko wani wani wani wani abu haka an samu su suna dan barin alkurani suna dan kama wani abu to yanzu za a fara samun za a fara samun rabuwar kai amma in alkurani za a bi ba za a taba samun rabuwar kai ba wa huwa alladhi la tazigu bihi al-ahwa shi alkurani shine wanda la tazigu bihi al-ahwa mubarak fori yake cewa la tazigu bihil ahwa shine ba za ka iya goyen bayan san zuciyarka da alkurani ba in ma ka goyi bayan san zuciyarka da alkurani za a gano ka za a gane ka mun bayyana za a gane ka nan da nan za a gane ka ba wata wahala da zai amma ba za ka ɓoye a bayan wata aya ba ka yi san zuciya kuma ba a gano ka ba mun gane saboda shi babu son zuciya a cikinsa ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu ba za ka ba alkur'ani ba kuma ka zama mai son zuciya ba ka taba zama mai son zuciya ba in dai alkur'ani za ka za ka zama mai adalci mun fahimci wannan ba wani wanda zai shiga gaban ka ka kasa yi masa adalci ko makiyinka ne in dai alkur'ani za ka bi in shi ne yake da haƙƙi za ka ɗauki haƙƙinsa ka ba shi ba ruwanka da shi alkur'ani ke amma idan da za ka zo ka ɗauki wata aya yanzu kamar waɗanda suke kare maulidi da ƙul bi fadlillah wa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yasma'un to kaga na farko dai ai annabi aka saukar wannan aya ko annabi ya fahimci wannan ayar da kyau ko bai fahimce ta ba wannan ya fi kowa ma fahimta ta to amma shi bai fahimto abin da su suka fahimta ba na cewa an gano maulidi a cikin wannan aya ko ya fahimto haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka tabi'ai haka tabi'u tabi'ina haka kaza haka kaza har sai da aka zo wannan karnin sannan da aka samu wasu suka gano cewa ai ga ma dalili ai qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa dhalika falyafrahu huwa khairun ma idan ka dauki kalmar ya huna sai ka ga in an tafi a haka ɗin mato Allah ta'ala ba irin wannan abin da suke ba yake so a yi don irin wannan abin da ake na maulidi irin na ƙaruna ne ko ba yarinsa ba ne fi zinati haka aka ce ya fito ko fi zinati a cikin ado da tantan da akori kura wasu hau doki wasu waye haka aka ce Allah ya ce inna Allah la yuhibbul farihina Allah fa baya san masu alfahari ba baya so a gurin ya gama da su gaba kaga shi inda ka in zaka yi fa- in zaka yi fa- fa- faraha ko ashe wata daban zaka yi ba irin wannan ba da kake yi dan irin wannan Allah baya so kwata kwata baya so ya faɗa ma kuma ba wannan ba wannan guri ba gurare da yawa Allah ta'ala duk ya faɗa ya faɗa cewa baya so so shi alqur'ani baka bin sa ka zama mai son zuciya sannan baka kare son zuciyarka da alqur'ani kuma ka sha ba za ka sha ba ko ka yi ka biya bukatar ka za a gano ka za a gane cewa wannan son zuciya kasa wala takhtalifu bihi al-ara' sannan ra'ayoyi ba sa sa ba a samun sabani na ra'ayoyi in dai an ba alqur'ani mun gani saboda shi qat'iyyu dilala ne alqur'ani katne shi ko in ya faɗi magana ai katne waye zai ja ba wanda zai ja in ka ja na sabani yana maganan ah, ana maganan hadisai ne na maki alaihi salatu wassalam da asar na mutane na magabata amma alqur'ani wannan kat ne kawai ra'ayoyika ba za su saba ba matakar ana ba wala taltabisu bihi al-alsun sannan harasa ba sa wato rikicewa wajen karanta shi da bahaushe da bature da balarabe da kowa in ya tashi karantawa haka zai karanta shi wala qad yassarna al-qur'ana liz-zikr hal min mudakkir mun sauƙaƙa shi liz-zikr dan ambato kowa zai iya karantawa karakin ma nake ganin bidiyon wani wani bebe ne bebe ne in magana ta haka ce ba zai iya ba amma da ya fara karatu alkurani zai iya karatu alkurani tsab in yi gama karatu alkurani kuma sai dai ku yi zance irin da kurare ne amma alkurani ne kuma zai iya karantawa za ga ba indiya na karanta alkurani ba haushe kowa ma yana iya karanta alkurani kowa kuma yadda larabawa suke karantawa haka shi ma zai karanta ana ganin kamar waɗanda ba larabawan ma yanzu sun mafi larabawan irin karanta alkurani kaga ba wannan ba wannan wani littafi da yake da wannan mu'jizar in ba alkurani ba shi kadai ne yake da shi wala yakhlaqu ala kasrati ar-rad kuma baya kodewa saboda yawan karantawa baya kodewa amma sun kodewa ko sa tufafi yana sabo yana kyalli wata rana kuma zai rishi kansa ma yana ciccirewa saboda ya sha rana to alkurani baya haka ba ka gajiya da karanta alkurani kwata-kwata amma yanzu akwai littafin da idan ka gama shi ka ajiye ko ta kansa ba ka so ku ya ishe ka kwata-kwata ba ka so ma ka koma kansa kuma littattafai kusan kana iya cewa duka ma littattafai musamman idan littattafan da ba na addini ba kamar irin wannan fiction fiction din nan da labarai da sauransu inda ka gama karantawa sai ka ji ai yana nan kawai kullun yana nan amma shi alkurani ba a gajiya da karanta shi baya konewa baya kodewa kwata-kwata kullun ka karanta shi zaka ji sabo ne kai dalle yake kullun sabo ne wala tanqadi ajaibuhu abubuwan ban mamakin alkurani ba sa karewa kwata-kwata abubuwan ban ban al'ajabi na alkurani ba sa karewa shi yasa babu wani littafi da aka rubuta wanda ya tattare duka ajaibul qur'an babu sai dai kowa ya gano abin da ya gano ya rubuta wani ma ya gano wasu daban ya rubuta haka ake kai kuma har yanzu ana yi a ja'ibul qur'an wa gara'ibul qur'an duk ana nana ta rubuta saboda in abinda zaka gano wani kuma zai gano wani abu daban wani zai gano wani abu daban su waɗanda Allah ta'ala ya bawa dama na irin wannan tadabburin da yawan su zaka ji an rawaito kamar irin su Ibrahim ibn Adham da sauransu waɗanda da daddare ma ba sa iya bacci saboda ajaibul qur'an abubuwan ban mamaki da suke cikin alkurani ba sa jin ma bacci kwata-kwata da daddare haka za su zauna ta karanta shi suna ganin abubuwan ban mamaki to abubuwan ban mamaki na alkurani baya karewa kuma abubuwan ban mamakin kala-kala ne kala-kala kala-kala kala-kala kala-kala ba wai nau'i ɗaya ba ne alwa daban-daban suna da wala yashba'u minhu ulama malamai ba sa koshi da alkurani kwata-kwata malamai ba sa ƙoshi da alƙur'ani kowane malami dai ƙur'ani zai ke karanta ƙur'ani ƙur'ani ƙur'ani ƙur'ani babu ranar da suka ƙoshi suka ce sun daina man kala bihi sadaka duk wanda ya zo ya gaya maka alƙur'ani to ya yi gaskiya da mutum ya faɗa maka magana Allah ta'ala ai ya yi gaskiya wa man hakama bihi adala duk wanda ya hukunci da alƙur'ani ya yi adalci wa man amila bihi ujira duk wanda ya aiki da alƙur'ani za a ba shi lada wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim duk wanda ya kira zuwa ga alqur'ani za a shiryar da shi zuwa ga tafarki madadici hudiya ko kace ya ma shiryu zuwa ga tafarki madadici kun gane shi ne alqur'ani to babu lokaci dole dama anan zamu tsaya sai dai idan mun dawo zamu tashi akan dan sharhin da za a yi wa wannan maganar sannan mu ci gaba a wannan abin da muka karanta zai nuna maka ashe ba karamin kuskure bane ka zauna baka iya karatu alkurani ba wallahi kuskure kuskure ne ba karami ba a ce baka iya karanta alkurani ka iya karanta kaza ka iya karanta kaza duk ka iya kai abinda baka iya ba kawai karanta alkurani wannan ba karamin kuskure ba kuma ba a ba a ba a makara wajen iya karanta alkurani ba a makara duk yadda kake zaka iya koyon karatu alkurani za ka yi zama ka karanta shi Allah ta'ala ya ƙara mana san alkur'ani ubangiji Allah ya ƙara fahimtar da mu alkur'ani ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eh mawquf ne eh isnadin sa ne da'if in kun duba na kun na isnadi da ku gance ko isnadin ne da'ifi bare mun da sai mu karaba